نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الهدي في كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau kwanan wata 22 ga watan jumada al'akhira shekara ta 1443 hijira ta manzan tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shine kuma ya dace da 25 ga watan 1 shekara ta 2022 shekarar miladiya za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin littafin mai albarka littafin waƙayatul insan min aljin wa shaitan wallafar sheikh wahid abdulsalam bali hafizahullahu ta'ala yan uwa akwai ɗaya daga cikin yan uwa kamun fara karatu da ya siyo littattafai da suke ɗauke da azkar sabah wal masa ya ce a raba wa yan uwa sakamakon bayanai da muke ta yi a cikin karatuttukanmu game da abin da ya shafi azkar na safe da yamma muna ta bayani akan cewa lallai duk wanda ya rike waɗannan zikirai insha Allah ta'ala Allah maɗaukakin sarki zai tsire shi daga sharrin shaɗanu da sihiri da tsafi da sauransu to shine sai ya ga shi gudunmawar da zai iya bayarwa shine bari ya je kasuwa ya so littafin da suke kunshe da wannan addu'o'in a rabawa 'yan uwa saboda kuma na addu'a Allah maɗaukakin sarki ya saka masa da alkhairi azkar din kusan sheikh rislan ne ya ware kawai na safe da yamma ya azkar din sabah ne wal masa ya su kadai ya ware ya rubuta saboda haka zai sauki kuma dan karami ne kwarai daga cikin littafin idan mutum ya dage insha Allah ta'ala a cikin sati ɗaya ma sai ya haddace shi da kuma ka iya sa shi a aljuma ka rinka yawo da kayan ka dan karami ne akwai wajen kofi 100 da wani abin da ya siyo ya ce a rabawa yan uwa akwai wanda za a ware wa yan uwa mata kamar yadda ya faɗa ya ce akwai yan uwa mata iyaye da suke sauraro daga gida su ma ya kamata a ware musu wasu daga ciki domin su ma su amfana da abinda sauran uwa za su amfana da shi Allah madaukakin sarki ya saka masa da alkhairi Allah ya dora masa akan mizanin sa Allah madaukakin sarki ya biya masa bukatun sa na alkhairi dan uwa je idan ba a manta ba mun tsaya ne a lamba ta hudu a lamba ta uku a daidai inda malin yake mana bayani game da tambihat lilmu'alij wasu 'yan faɗakarwa da malam yake yi ga mutumin da yake yin magani to ya kawo mana guda uku lokaci za mu tashi a ta hudun insha Allah ta'ala malam ya ce rabi'an faɗakarwa ta hudu ahyanan ya hadir jinniyu wani lokacin idan mai karatu ya karatu aljanin zai halatto ya zo sai dai kuma ya sihu wa ya sarahu wa yuhaddidu wa ya tawa'ad amma za ka samu kaɗai yana ihu ne yana ƙara wayo haddidu wa ya tawa'ad yana tsoratar da kai yana razanar da kai yana faɗar wasu maganganu da suke ɗauke da wa'idi tsoratarwa da firgitarwa da razanarwa sai mala ya ce falata khaf ɗan uwa kada ka ji tsoro kada ka firgita sakamakon waɗancan maganganu da yake faɗa walakin ibribuhu sai dai ka dake shi wa addibuhu ka ladabtar da shi fayaskan fayaskan haka ne ko? yawa fasayaskan na'am fasayaskan fasayaskan zai nutsu bi iznillahi ta'ala da izinin Allah maɗaukakin sarki waƙara alaihi ƙaunahu ta'ala ka karanta masa faɗin Allah maɗaukakin sarki inna kai da shaitani kana ba'ifa kai ta maimaita wannan ayar a kunnensa inna kaida shaitani kana da'ifa haƙiƙa makirci da kaidin shaidan mai rauni ne khamisan na biyar ahyanan wani lokaci zaka samu ya subbuka aljinniyu wa yashtamuka shaidanin zai rinka zaginka da nau'o'i na zagi kala kala fala taghdab li nafsik malai ce kada kai fushi wa kanka ma'ana kada kai fushi dan abin da ya maka na zagi ka ce za ka ɗau fansa idan kai haka to ka fita daga manufar abin da kake yi duk a ɗan adam idan ya san yadda lagon shaɗan yake to ba zai dai rinka kansa fushi ba shi sa za ku ga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da wahala ku ji an ce annabi ya yi wa kansa da kansa fushi za ka yi masa duk abin da za ka yi masa ya jure amma idan kana so ka ga fushin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ka taɓa janibin Allah maɗaukakin sarki to shi ne sai ka ga fushinsa amma dan shi aka zaga dan shi aka yi wa abu to kau da kai yake yi haƙuri yake yi yafiya yake yi sallallahu alaihi wasallam to saboda haka kada ya fusata ka dan ya zage ka ka ce za ka ɗau mataki a nan take a ka sani kana da wata manufa da kake so ka cimma ita ce ya fita daga jikin mara lafiyan da to so yake ɗauke ka daga ainihin manufarka saboda ka sai ka rabu da shi kada ka bi masa sadisan faɗakarwa ta shida ahyanan ya ƙulu laka aljinniyu wani lokaci shi aljannin zai ce da kai an ta rajulun salihun kai fa bawan Allah ne nagartacce mutum ne kai nagari wasu akhruju karamatan laka saboda haka zan fita daga jikin wannan mara lafiyan da kake karatu saboda girmanka da matsayinka kai ne karatun kenan zai gaya maka haka ne don ya ruɗe ka ya yaudare ka faƙullahu sai mala ya ce to kana ji ya gaya maka haka ka ce da shi ana abdun ba'ifun ce wannan abin da kake faɗa dukkaninsu ba haka bane ƙarya ne ana abdun ni bawa ne ba'ifun kuma mai rauni ba kowa bane ni wa khruj ta'atan lillahi wa li rasulihi in zaka fita ka fita kawai saboda yi wa Allah da'a da kuma bin umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba saboda ni ba ai kada kuma ta kissa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ko da shedani ya ce masa zan fita saboda kai saboda karama ya ce kada ka fita saboda ni dan Allah zaka fita dan ɗaya daga cikin madkhal kenan daga cikin madakhilu shaitan da shedan yake bi ya rudi mutane idan kai da wannan to shikenan ya riga ya gama da kai sabi'an na bakwai ahyanan wani lokaci ta jidul jinniyar sari'a mu'anidan za ka iya samun aljanin da ke jikin mara lafiyan da kake wa karatu mai taurin kai ne kwarai da gaske yana da taurin kai da wahalar sha'ani fafi hadhihi hala mala yace to a irin wannan halin tusajjil lahu ayatul kursi ala sharitin zaka sa a yi rikodin din ayatul kursi ita kadai a cikin cassette ko a waya ko mp3 kamar da muka yi bayani jiya sai dai kuma wannan karan ayatul kursi ita kadai za a yi rikodin a cikin mp3 din sai ya kasance mukarraratan za a yi ta maimaita ta ne limuddati sa'atin tsawon awa guda misali kaset din idan mai awa guda ne to awa guda din nan kawai ayatul kursi za a ta maimaitawa da an gama a uzu billahi a koma da an gama a uzu billahi a koma haka za a yi ta sai awa ɗayan nan ta cika yan uwa ina fata an fahimta yawwa a yi ta maimaita ta fa sawfa yata'allamu ويستمع لهذا الشريط خمس مرات يوميا أو أكثر بالسماعات لمدة شهر ما ليس سيشي مرة يفير أساشي رنك جن wannan ayatul kursi mun tsawon awa guda wacce take dauke a kaset ko a ɗaya daga cikin abubuwan da muka ambata khamsa marratin yawmiyan aw akthar sau biyar a kowace rana ko fiye ma da sau biyar bis sama'at da earpiece a kundansa da abin da ake sawa yake kaiwa mutum sauti a kunni limuddati shaharin tsawon wata guda fasofa ya ta'allamu mala ya ce insha Allah ta'ala da sannan aljinin da ke jikinsa zai samu ciwo da raɗaɗi da rashin sukuni a jikin nasa wa ya kharuju insha Allah ta'ala zai kuma fita da izinin Allah maɗaukakin sarki saminan faɗarkarwa ta takwas ga mai ruƙiya idza aratta an ta'rifa aqidatal jinni idan kana so ka gane aljanin da kake karatu mecece aqidarsa ma'ana musulmi ne ko kirista ne ko yahudi ko mara addini gaba daya ba tare da ka tambaye shi ba ba tare da shi maka bayani ba faqra alaihi alayati allati tukhatibu ahlal kitabi qawlihi ta'ala sai ka karanta masa ayoyi a cikin alqur'ani da suke bayani wa ahlul kitabi idan kana so ka fahimci ba nasare ne ma'ana kirista to ayoyin da suke bayani game da kirista sai ka ɗauko ka rinka karanta masa kai ta maimaita su ka rinka ɗauko ayoyin da suke bayani a cikin alkur'ani game da kirista sai ka rinka zazzaɓulo su kana karantawa kana karantawa kana karantawa to da ka ga ya canza to shikenan sai ka fahimci aljinin da ke jikin mara lafiyan kirista ne hakanan idan ka ɗauko ayoyin da suke da alaƙa da yahudu kake karantawa nan ma kaga ya canza yanayinsa ya canza kukan da yake ya ƙaru to za ka fahimci wannan aljani ba yahude ne hakanan ayoyin da suke bayani game da mushrikai kawai shi ma idan ka ɗauko su kana ta karantawa sai kaga ya canza to za ka fahimci wannan shedan da ke jikin ɗan uwanka mushriki ne ba mai addini ba ne ma kwata-kwata to anan sai ka san irin mu'amala kuma da za ka yi masa ka kaulihi ta'ala ma da yace kamar fadin Allah madaukakin sarki laqad kafara alladhina qalu inna Allah huwal masih ibn maryam haqiqa tabbas kafara alladhina qalu waɗanda suka ce sun kafarta suka ce me inna Allah huwal masih ibn maryam annabi Isa shine a Allah madaukakin sarki shine annabi Isa dan maryam to kun ga wannan zaka karanta ta ne dan ka tantancewa kenan in kana neman waye zaka karanta wannan kirista ko yawwa kirista su ne masu cewa annabi isa dan allah ne ko kuma allah ne malai cewa mislu min al-ayati da kwatankwacinta daga cikin ayoyin alqur'ani da suke bayani game da kiristoci fa in saraha idan yayi ihu yayi ƙara fa'lam annahu nasrani to ka sani cewa aljannin da ke jikin dan uwanka kirista ne wa mislu qawlihi ta'ala da kwatankwacin faɗin Allah madaukakin sarki wa qalatil yahudu uzair ibn Allah wa qalatil nasara al-masih ibn Allah yahudawa suka ce uzair dan Allah ne kirista kuma suka ce al-masihu dan Allah ne to wannan ayar ita ma sai ka karanta ta zalika qawluhum bi afwahihim ko yudahiuna qawla alladhina kafaru min qabl qatalahum Allah anna yufakuna zuwa ƙarshe to wannan ma sai ka karanta ta dan ka tantance aljanna da ke jikin dan uwanka ba yahude ne ko ba nasari ne malai sai tasi'an fadakarwa ta tara ahyanan wani lokaci ya harbul jinni wa indal ahad aljanin da ke jikin dan uwan naka da zarar za ku yi alkawari da shi sai ya gudu mun yi bayani a baya cewa idan an gama rukuyar gaba ɗaya kafin ya fita za a yi mai alkawari ko amma malai kawo mana wata siga cewa zaka ce masa ya ce ya yi alkawari da Allah maɗaukakin sarki ba zai ƙara dawa ba idan ya ƙara dawa la'anta Allah ta tabbata a gare shi ɗan uwa ya kun tuna wannan ko to a daidai lokacin da za a yi wannan alƙawarin wani shaɗanin kawai sai ka neme shi ka rasa sai ya fice daga jikin mara lafiyan sai ya gudu me yasa saboda ya san zai dawo ba zai iya ɗaukar wannan alƙawari na Allah ya tsine masa albarka ba to sai ya gudu kawai to malai ce idan ka ga haka fa fi hadhihi halati a cikin wannan a cikin irin wannan hali taqra fi udhnil maridi sai ka karanta wannan ayar a kunnan mara lafiyar ya ma'shar al-jinni wal insi sai ma yace arba ayatin min suratul rahman wa takarraraha ayoyi guda hudu da suke cikin suratul rahman daga wannan zuwa ayoyi guda uku da suke kusa da ita sune ya ma'shar al-jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtari as-samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان ثم لك إشارة زوا قريش sai kai ta maimaitawa kai ta maimaitawa kai ta maimaitawa to insha Allah ta'ala zai dawo ina fata an fahimta zai dawo ko da ya gudun zai dawo kuma zai alƙawarin insha Allah ta'ala ko kuma kai ta maimaita wannan ayar a kunnensa ita ce aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'a ita ma kai ta maimaita ta a kunnensa aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'a kai ta maimaitawa insha Allah ta'ala ko da ya gudu zai dawo ayi alƙawarin da shi sannan ya fita عشرا نقوم أحيانا ونلوكتي يوهمك الجني أنه خرج ونلوكتي الجن زي رؤد كي كأوكا كمريا فتدك جكمر لافير وهو ما زال في الجسم الهالي بيغشي بقى جكمر لافير أنا لم بيتفبا بل ربما يكون هو الذي يخاطبك فكيف تعرف ذلك ما ليتي برما ونلوكتي ذاك كي كي مغانا دشي ba wai mara lafiyan ne yake magana da kai ba shi shedan ne yake magana da kai ma'ana magana da kake a lokacin da shedanin kuke yi to amma sai ka dauka cewa da dan uwanka kake yi mutum saboda ba za ka fahimta ba sai malai ce to ya za ka iya gane haka ta za ka gane wannan maganar da kuke yi ba da dan uwanka dan adam kuke ba da shedan da ke jikinsa kuke yi sai malai ce ga yadda za ka yi taba yadaka ala ra'sihi za ka dora hannunka a kansa fatastash'iru bi rishatin khafifa zaka ji kansa yana dan bari alamun yana karkarwa amma a haka idan ka tsaya ka kalle shi ba zaka gane ba amma idan ka dora kanka zaka fahimci kansa yana me yana dan bari kadan yana dan rawa ba wai rawa ta jijjiga ba kamar ka ji yana me zan ce yana karkarwa yawwa wakaza malai ta haka nan lawwa ba ta yadaka ala rukbatayhi inda a ce za ka ɗora hannunka ala rukbataihi a kan gwiwoyinsa aw alal wadadaini ko a kan jijiyar wuyansa ta nan irin jijiyar da ake yankawa idan za a yanka dabba jijiyoyi ne guda biyu a nan wanda ake ce musu a audaj yawa su ake yankawa idan za a yanka dabba idan ba su yanku ba za ka ga dabba ko da ka yanka wuyanta ba za ta mutu ba ba za ta mutu ba amma da an yanka shi kenan nan da nan sai dabba ta yanku to wannan jijiyoyi idan da za ka ɗora hannunka haka akan wuyansa to su ma ka ji suna ta karkarwa hannunka yana karkarwa ko ka ɗora hannunka akan gwiwarsa to za ka ga alhayyin hannun jikin abin nan ɗinsa kafa tana karkarwa to a lokacin sai ka fahimci cewa har yanzu aljinin da ke jikinsa bai fita bena nan saboda haka lamɓo ya yi ɓuya ya sai ka ci gaba da karatu malai ce fatastash iru bi nababin ghaira adin a lokacin za ka ji bugawa ba ta al'ada da ka saba gani da ka saba jiyo da kullum ba ka ji kamar irin abin da zuciya take irin na bugawar zuciya haka to zaka ji a gwiwarsa ko kuma zaka ji a nan wuyansa yana yi to wannan alama ce da take nuna maka cewa hayan shedanin ma zala fi jismihi wa lam yughadir yana cikin jikinsa bai tafi ba har yanzu alhadiyata ashara alhadi ashara na goma sha ɗaya ahyanan malai yace wani lokaci wafiqul jinni wa alal khuruji shedanin zai maka zai a yarda ku yarjejeniya da shi akan lalle zai fita daga jikin mara lafiyar walakin na hula ya stati'u sai dai kuma ba zai iya fita ba imali sagari saboda kankanta imali sagari sinni saboda kankantar shekarunsa aw li qillati khibratihi ko kuma saboda karancin kwarewarsa saboda karamin karami ne a cikin aljanin shekarunsa kanana ne ya shiga jikin mutum amma bai san yadda zai fita ba to irin wannan yanayi akan samu wasa tajiduhu ya tarifu bi zalika zaka same shi shaidanin da kansa yana itirafi da kan da kansa yana cewa ai na kasa fita ne ban san yadda zan yi na fita ba zai rinka maimaita maka wannan kalmar wa yaqulu laka zai rinka cewa da kai sa'idni taimake ni sa'idni fil khuruj taimake ni na fita daga jikinsa fi hadhihi al hala ma laita irin wannan lokaci taqra'u alaihi surata yasin sai ka karanta wa mara lafiyar surat yasin kamila cikakkiya gaba ɗayanta wato azinu fi udnihi sannan sai ka yi kiran sallah a kundansa insha Allah ta'ala zai samu damar fita ko da ya kasa fita in Allah ya da idan ka masa wannan ka karanta masa surat yasin gaba ɗaya a kundansa sannan sai ka masa kiran sallah da ƙarfi yana shiga cikin kundansa insha Allah ta'ala zai fita الثاني عشرة فذكر goma sha biyu. الرقية تكون بترتيل وخشوع وبصوت مسموع مالتي رقية ذاك ذات كسن سيني بترتيل ذكرتن القرآن ترتيلا كان كرن تاشي كان ريراشي أجيري sannan da nutsuwa sannan kuma da sautin da yake ana ji ba kawai magana ka rinka yi a bakin kamar mutane ba sa jin abin da kake faɗa sai ka rinka tufawa a'a za ka rinka yi da sauti sosai yadda kowa zai iya ji ba raɗa-raɗa ake ba ba kuma a cikin zuciya ake yi ba a salisu ashara faɗakarwa ta goma sha uku a hayanan wani lokaci ya taritul jinni shurutan a mu'ayyana shi shaɗanin zai iya sharɗanta maka wasu sharaɗai ayyanannu ya ce to zai fita amma da sharaɗi sai an masa kaza sai an masa kaza ko kuma sai mara lafiyan ya rinka yin kaza ya rinka yin kaza fa'in kana fi ha ta'atun lillahi wa rasulihi malai ce idan ya kasance sharɗan da shi shaɗanin ya ayyana ɗa'a ne ga Allah da manzansa ka ƙaulihi kamar ya ce sa'akhruju minhu zan fita daga jikin mara lafiyan bi sharti ayyu hafiza ala salati amma da sharaɗin lallai sai ya kiyaye salloli guda biyar ya faɗa haka to kun ga dama ko shaɗan ya faɗa ko shaɗan bai faɗa ba inda kai musulmi ne zaka kiyaye me salloli guda biyar yawwa aw sa akhruj ko yace zan fita min ha daga jikin mace idan mace ce bi sharti an tatahajjaba da sharɗin za ta rinka yin hijabi tana sa kaya wannan kun ga shi ma in dai mace musulma ce to dole ne ta rinka be ta rinka abin nan ɗin kanta ta rinka kiyaye kanta wajen kare jikinta malai ce tufala ba asa min talbiyati hadhihi shurut irin wannan yanayi babu laifi a ce to ba matsala za a fita to amma kada a gaya masa haka kawai a ce sharaɗin su da ya faɗa ne zai sa a karɓa dan ya fita sai a ce masa walakin tu'arrifu anna fi'il hadhihi al-umur la ta'ata lahu za a gaya masa cewa aikata wannan aikin da za a yi ba fa dan yi masa da'a bane za a yi haka ne wa inna ma ta'atu lillahi wahdahu dan yi wa Allah da'a ne ba dan yi masa da'a ba a gaya masa haka a ce an yadda mara lafiyan zai yi rinka yin sallah a cikin mutane ko zai rinka yin sallolinsa guda biyar ko za ta rinka rufe jikinta amma fa ba dan kai ba saboda Allah sai a gaya masa haka mala yace wa in wa in amara bi ma'siyatin idan ku yi umarni da saban Allah madaukakin sarki fala tulabba lahu talabahu to wannan ba za a taba karba masa abin da ya nema ba za a ce ba za a karɓa ba kuma dole sai ka fita bal yu'aqabu ala zalika za a yi masa uquba ma akan haka a yi masa karatun alqur'ani a an da dama ma a buge shi dan ya san cewa la za'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq yawa yayi umarni da asabi Allah madaukakin sarki to sai a ladabtar da shi malai ce arrabi wa ashara fadakarwa ta goma sha hudu in sarafahu Allahu anil maridi idan Allah maɗaukakin sarki ya kautar da shi ya fitar da shi daga jikin mara lafiyar to famurhu wa man ma'ahu ayyas judu lillahi shukran ala takhallusihim min hadha zalim to sai ka umarci shi mara lafiyan da wanda suke tare da shi a wajen ku ce to shikenan saboda mu gode wa Allah maɗaukakin sarki sai a yi sujjada sai a yi sujudu shukuri ina fata an fahimta yawa sai su yi sujudu shukuri ita sujudu shukuri ana yin ta ne ko kana da alwala ko baka da alwala duk zaka iya yi sannan ko da ba alƙibala kake kallo malami suka ce duk zaka iya yi kawai kamar ka ce alhamdulillah ne kawai yawa kuma idan aka yi sujada babu abin da ake karantawa kawai goshi ake kaiwa ƙasa kawai shikenan sai ka dago ka gode wa Allah madaukakin sarki wato ka fahimci cewa ita sujada ita mujarradin sujada ma ibada ce me yasa aka me yasa aka hana a durƙusa wa kowa an ba Allah ba ayi wa wani ruku'u ko ayi wa wani sujada ba fa sai ka karanta komai ba duk wanda kai wa sujada ko kai wa ruku'u to kai masa abin da babu wanda ake sai Allah maɗaukakin sarki shi sa mujarradin sujjada da mujarradin ruku'u su kansu ibada ne koda baka faɗi komai a cikin su ba baya halatta a yi wa kowa su sai Allah shi sa Allah maɗaukakin sarki cewa annal masajid lillahi fala tad'u ma Allahi ahada wasu suka ce almasajid abin da ake nufi shine gaban da ake yin sujjada da su yadda kake sa gaban nan guda bakwai da annabi ya faɗa a ƙasa ka duka da goshinka da hancinka da tafukan hannayenka da guyoyinka da atrafu qadamaika to baya halatta kai wa kowa irin wannan sai Allah madaukakin sarki ina fata an fahimta to shi sa idan wani abin farin ciki ya same ka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana yin wannan idan wani abin farin ciki da ya dadada masa rai ya zo kawai sai ya durkusa kawai sai ya sujjada ga Allah madaukakin sarki sai ya tashi to ana so kai ma karin aka godiya ce ga Allah madaukakin sarki malai ce to babu laifi ba dole bane kuma sai ka ce lalle duk wanda ya dole sai ka sashi ya sujjada ina fata an fahimta amma dai abu ne mai kyau godiya ce ga Allah madaukakin sarki in ma baka sa sun yi sujada baka ga musu to wannan abin da ya faru kun ga Allah madaukakin sarki ya muku wannan tagomashi ba ni ba saboda ku kusan hanyar da za ku gode wa Allah madaukakin sarki ku je ku gode wa Allah madaukakin sarki malai yace wa tasjudu anta aidan lillahi shukran kai ma da kai karatun Allah ya taimaka maka ta hanyar ka ba karfin ka ba dabara ka ba aljanin ya fita kai ma sai ka faɗi sai kai sujjar don godiya ga Allah madaukakin sarki ala tawfiqihi iyaka a bisa datar da kai da ya yi akan hakan liraf'i hadha zulmi ta hanyar ɗauke wannan zaluncin da Allah ya baka dama kai alkhamisu ashara na goma sha biyar in sarafa Allahu ala yadayka jinniyan fala taqul idan Allah ya taimaka aljani ya fita daga cikin dan uwanka ta hanyar ka ta dalilin ka kada ka ce akhrajtuhu kada ka je ka rinka cewa akhrajtuhu ai ni ne na fitar da shi sai ai nayi wa mutane kaza karatu kuma duk na fitar da su wannan gururi ne wannan gururi ne wannan ruɗuwa ne da kai Allah madaukakin sarki baya san haka abinda Allah madaukakin sarki yake so duk ni'imar da ta same ka ka san daga Allah madaukakin sarki take wa ma bikum min ni'matin fa min Allah duk wata ni'ima da ta zo maka to ka dauka Allah madaukakin sarki ya baka dama ka samu wannan ni'ima ba dabara ka bace in karatu ne akwai wanda sun fi ka iya karatu idan bin Allah ne akwai wanda sun fi ka bin Allah madaukakin sarki duk sai ga sun je sun yi karatun Allah bai fitar da aljanta dalilin su ba to kai wata baiwa ce Allah madaukakin sarki ya maka to sai ka tana wai maka wannan baiwar Allah ne sai ka tura lamarin zuwa gaba ɗaya zuwa gare shi kada mutum ya rinka kamar masu shiga rediyo su ce ai kaji mutum ya ce ai duk wanda aka kawo masa kowanne irin aljani ne ko baɗin aljani ne ko menene sai ya fita daga jikin mutum wannan ba daidai bane kai daga jin wannan kasan bai cancanta ka je wajen sa ba wallahi duk mutumin da zai fito rinka ce maka kowanne irin aljani ne ko kaza akwai matsala a cikin wannan kwarai da gaske babu babu tauhidi a cikin wannan shi irin wannan gaba ɗaya miƙa wa lamar Allah madaukakin sarki ake lamarin saboda kai waye kai idan Allah madaukakin sarki ya janye hannunsa ya baka da aljani da Allah waye kai kai ma ka san yasare Allah madaukakin sarki na farko ba ganin sa kake ba na biyu ya fi ka karfin jiki ya fi ka komai duk abin da kake ji da shi da taurin kai da komai ya fi ka saboda haka Allah madaukakin sarki kuma ya sallada ka akan sa saboda alqur'ani to sai ka mai da falalar ga Allah madaukakin sarki ba a gare ka ba Allah ya samu dace mala yace to kada ka rinka cewa akhrajtuhu na fitar da shi aw saraftuhu ko kuma na kore shi walakin kul sai dai ka rinka cewa sarafahu Allah ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya fitar da shi au akhrajahu Allah ko kuma Allah maɗaukakin sarki ya fitar da shi wa iyyaka wal ghururu mala yace a hirɗinka ina ka shedinka da ruɗuwa da kanka fa innahu min madakhil ash-shaytanil kubra yana ɗaya daga cikin manya-manyan mashiga da shaɗan yake halakar da mutum ta hanyar su sai mala yace a ƙasa sai sa lamba sai ce wani sahul mu'alija muna yin nasiha ga duk mutumin da yake yin karatu ko ya karatu wa mara lafiya Allah ya tahaddasa an nafsihi kada je ta ba da labarin abubuwan da ya yi wa anil halatin lati tamma shafa'uha ala yadayhi ko kuma ya je ta ba da labarin irin a rukuyar da ya Allah maɗaukin sarki aka samu lafiya ta hanyarta ya je ta cewa ai na warkar da kaza ba daidai bane wannan abin da kai ka sani ibada ce ita kuma ibada ɗan uwa so ake a bayyana ta ba a so a bayyana ta yanzu misali ka je kai sadaka ka je kai sallah ka je kai karatun alkurani sai kuma ka fito ka rinka bayyanawa ai jiya kwana ne ina sallah to ai duk hankali ya san wannan ba kama san abin da kake ba ko kuma duk Allah mazalitinin sa ne azumi ai bana fashi wallahi bana to ni kake wa da kake ban labari wanda kake wa ai ya sani ko to ka bar abin tsakaninka da shi to wannan ma abin da kake ka sani alƙur'anin da ka karanta Allah ya taimake ka aljannin ya ya fita taimako ne ibada ce to ba daidai bane ka zo ka ta bada labari nayi kaza nayi kaza sai ka bar abin Allah madaukakin sarki da kai dan shi ya baka lada malai ce bal yakhfa zalika liyakuna khalisan lillah mutun zai rinka boye wannan dan dan hakan ya kasance ya shi ne da ikhlasi na ƙarshe as-sadisu ashara na goma sha shida malai ce nan sahu mai ya ƙumu bi amaliyatil ilaj muna yin nasiha da jan hankali ga duk wanda yake so ya ɗauki wannan harka ta yin karatu a matsayin aikin da zai rinka yi ko ruƙiya ai ya ƙara a hazihil kutub to yi ƙoƙari ya karanta waɗannan littattafai ga su littafi na farko malai ce shine igafatul lahfan amma sayidi shaitan sunan littafin kenan igafatul lahfan amma sayyidi shaitan littafi na ibn al-qayyim al-jawziya ma'ana sunan littafin shine ighafatul lahfan kai agaji ga wanda ke cikin wani hali amma sayyidi shaitan game da farautar da shaitani zai masa ibn al-qayyim ya rubuta shi wa talbisu iblis da littafin talbisu iblis wal furqan bayna awliya'i ar-rahman wa awliya'i shaitan da littafin al-furqan bayna awliya'i ar-rahman wa awliya'i shaitan wa risalatul jinni ibn taymiya da littafin risalatul jinni na malam ibn taymiya wa alamul jinni wa shayatin da littafi mai suna alamul jinni wa shayatin wa akamul marjan da akamul marjan ya kamata mutum ya samu littattafan nan ya duba su ya nazari a cikin su ya kai ya kawo a cikin su to insha Allah ta'ala sai ga ya samu ilimi masu yawa kama da abin da ya shafi aljanu dan kwararrun malamai ne suka zauna suka yi bincike gwargwadon abin da ya tabbata a cikin alkur'ani da hadisi da kuma abubuwan da suke faruwa yau da kullum da maganganun malamai suka tattara suka rubuta ka kai an gama maka aiki ɗauka kai za ka duba malai ce ma'at tambihi tare da faɗakarwa ala annal kitab al-akhir littafi na ƙarshe da muka ambata shine akamul marjan malai ce bihi kasiru min al-ahadith ad-da'ifa mutum sai sai a hankali akwai hadisai masu rauni da yawa a cikin sa fa kun minha ala hadr to ka kasance a bisa a faɗake game da wannan littafi saboda idan baka ankara ba za ka rinka ɗaukar hadisai da ife ka ce za ka yi hujja da su malai ce kama nan sahu bi qira'ati kitabi bada'il wahyi bada'il khalqi kamar yadda muke yin nasiha ga shi dai wanda yake so ya ruqiya din musamman dai wanda yake so ya dauke ta a matsayin abin da zai rinka yi da kullun ya karanta kitabu bada'il wahyi littafin fara wahayi min sahihil bukhari a cikin littafin sahihil bukhari littafin ma'ana kitabi ne na musamman da imam al-bukhari ya kulla a cikin littafin sa na sahih al-bukhari ba wani littafi bane mai zaman kansa bada al-wahyi bada al-khalq din kamar yadda yake kulla kitabu sala kitabu sawm kitabu kaza to shi ma kitabu bada al-khalq din littafi ne mai zaman kansa ko kuma babi ne mai zaman kansa a cikin sahih al-bukhari ma a sharhihi sannan mutum ya duba sharhin shi sahih al-bukhari inna fatahil bari na fatahul bari wa kitabu tibbi sannan mutum ya karanta littafin كتاب الطب شيما ده من صحيح مسلم أتكل لتافن صحيح مسلم وسنن أبي داود يكرنت كتاب الطب نسكن صحيح سنن أبي داود ومجمع الزوائد سنن يكرنت لتافن مجمع الزوائد وسنن ابن ماجه يكرنت ضد وانا كتاب الطب كتاب الطب وانا اللي تفيد مكي أنبتا وكذا كتاب الطب النبوي لابن القيم هكذا متن يكرنت لتافن كتاب الطب النبوي نبب مالمي ibn al-qayyim al-jawziya insha Allah ta'ala zai samu fadakarwa mai zai samu ilimi mai yawa game da abin da yake so ya sa gaba a kansa duk dai abin da mutum zai yi insha Allah ta'ala akwai buƙatar mutum ya shige shi da ilimi da sani kada mutum ya shiga abu da ka duk mutumin da ya shiga abu da ka to zai dawo da ka insha Allah ta'ala kwarai da gaske amma idan Allah ya taimaka ka shiga da kafa sai ka fito da kafa wannan wannan abin haka yake insha Allah ta'ala Allah ya samu dace abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muka yi Allah maɗaukan sarki ya fi mana na'am na'am na'am eh to in zai cire sai a sa masa a rediyo a sa masa ɗaki a rediyo a ɗan ƙure yadda zai iya ji yadda ba zai damu su a waje ba sai a sa masa ya ta ji yawa sai kuma a samu wani a gefe don kai zai fasa rediyon kuma kawai rikita kwarai da gaske abin da ya kamata kenan wannan littafi ga bala hassan nan ga bala adnan za su raba insha Allah ta'ala musamman dai yan uwan da suke halartar darasi ya kamata a ce sun samu insha Allah ta'ala sai a ware kamar kofi 30 haka ko 40 sai a jiyo mata na gida su ma idan sun aiko sai a ba su sannan akwai sanarwa ta karatun littafi da zama fara yi insha Allah ta'ala amma ba anan bane a majalisin su malam Umar ne majalisin yan dillalai insha Allah ta'ala akwai littafi na muktasar ne na zadul ma'ad zadul ma'ad fi hadi khairul ibad na ibn al-qayyim al-jawziya muktasar ne na shi wanda muhammad bin abdul wahab yayi to shi zamu samu fara karantawa insha Allah ta'ala saboda ka ɗaliban ilimi sai su samu su siya sai kuma mu sa ranar Allah da sai a fara karatu Allah madaukakin sarki ya samu dace سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله